أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ja rayuwarmu ya kama wannan yini mai tarin albarka yinin laraba wanda yau ya yi daidai da uku kenan ga watan bakwai na musulunci watan rajab yau hijira na da shekara 1444 daidai da 25 ga watan daya miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masallacin usmanu bin affan da ke wannan unguwa ta hamu da kafi a nan bypass a fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na babban malami al'allama a sheik muhammadu bin sala al-usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan yini kuma a daidai irin wannan lokaci idan masu bibiyar musu manta ba malam yana yana mana magana game da abin da ya shafi sujjada ta kabli da ba'di a sallah da wannan shi ne darasi mafi tsada a cikin darussan da ake koya game da sallah don duk mutumin da bai zurfi a cikin masa'il na ƙabli da ba'adi ba to za ka iya ce ma bai iya sallah ba ko bai san sallah ba domin abin da suke faɗa game da lafazin shari'a na iƙamutu salaɗin tsaye da sallah aka faɗi aiki kafin ita sallar to malamai suna cewa fahimtar waɗannan dokoki shi ne aiki kasan abin da yake sabbaba yin kabli a sallah kasan abin da yake sabbaba yin ba'adi a sallah kasan kuma duk abin da ya faru ganin da za a yi warware shi wannan kusan shi ne duk abin da malamai suke ijima'i wajen fassara fi'ilin kama ya komo ikamatan kafin Allah ta'ala ya ambaci sallah kusan agalab duk inda ƙur'ani ya magana sallah ko wancan fi'ilin a baya imma ya zo da sigal mufrad ko ya zo da sigal jam'i aqimu salata wa aqimu salata aqimi salata a galabiya duk a ƙur'ani irin wannan yaren ne yake zuwa malamai sun yi ittifaki cewa fi'ilin kama din iya nufin ka tsaya ka yi iyayen ka wajen fahimtar yadda sallah take a shari'a an fahimta to muna cikin wannan fasalin wanda yake da matukar muhimmanci a gun kowane musulmi namiji da mace ba fahimce shi malam yana mana magana yana buga mana misali game da abin da yake shafar sujira kabli ya kawo misalin mutum ya yi sallama a raka'a biyu in sallah mai raka'a hudu ce sannan kuma ya tashi karo biyun bayan an tunatar da shi ko ya tuna to abinda zai yi sujjada ba da salam ya kawo misalin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zuliya dai ne ya tunatar da shi bayan an yi maganganu a tsakani ya zo ya koma ya raka'a biyun da ba a yi ba sannan ya yi sallama sannan ya yi sujjada ta ba'adiyya inda za mu tashi a shafi na 184 wannan kuma shine darasinmu na saba'in da bakwai a wannan littafi malik ya cewa misal wani misali dai sallar fajara mutum ne yi sallar asuba ita ce sallar fajara salatu subuhi ke wa sallama fi awwali raka'a sai ya buga sallama a raka'a daya iya raka'a daya ko sai ya zauna da mantuwa amma yayi tahiyya sai da yi sallama sai tuna cewa ai raka'a ɗaya biyu sun mazakara sai ya tuna huna na ƙulu a nan abin da za a ce da shi ya a ti bi raka'atin bayan ya yi sallama sai ya zo da wacce raka'a ɗaya da biyu ba wa yusallim sannan sai yi sallama ta kammala sallah sun mai ya sujidu sajidatai sannan sai ya sujida guda biyu ta ba'adi wa yi sallim wa alahaza sir sannan sai ka yi sallama daga ba'adiyya to wannan shi ne matsalar da za ka dinga bugawa duk matsala in irin wannan ce ko makamanciyar wannan to wannan shi ne maganin magance ta a cikin sallah ka yi sallama sallah ba ta cika ba ka tuna ko a tunatar da kai to zai ka tashi sai ka ci ko abin da baka cika ba ɗin sannan baya ka yi salama sai ka yi su da baya an fahimtar nan saniyan na biyu zadar insanu fi salati raka'a mutum ne ya ƙara raka'a ɗaya a cikin sallarsa sallah mai raka'a biyu kaman asuba sai ka manta kai raka'a uku sallah mai raka'a hudu kaman azhar da al'asar sai ka manta kai raka'a biyar sallah mai raka'a uku kamar magariba sai kamata kai raka'a hudu an bayyanta musamman ma a ce ka je banki layi ya hana ka shiga kaga ai sai inda Allah yi daga wasu ma banki suke sallar ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maliki cewa ka ƙara raka'a daya aw raka'atayn ko kai ƙarin raka'a biyu aw sujudan ko ka ƙara sujada daya aw sujudaini ko ka ƙara sujada guda biyu aw qiyaman ko ka ƙara tsayuwa bayan kai tahiyan ƙarshe sannan ka miƙe a cikin sallah kafin kai sallama malike cewa fa huna in kana amidan batal salatu har inda gangan kai wannan ƙarin a sallah to sallah ka ta bashi ka ƙara wani abu da gangan ba da mantuwa ba a sallah to sallah ka ta rushe liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu duk wanda yayi wani aiki da ba umurnin mu ciki to wannan aikin raddun ay mardudun ilayhi amma yayin masa da aikin shi Allah baya wa in kana nasiyan amma idan da mantuwa yayi fa innahu la tubtilu salatahu sallasa ba ta baci domin rabbana la tu'akhizna in nasina aw aqta'na lakin iza zakara fi asna az-ziyada sai dai idan ka tana a tsakiyar ƙarin ka shiga ƙarin na raka'ar ko na tsayuwar sai ka tuno wajaba alaihi ruju to daga tunawar ka sai ka dawo an fahimta duk inda kake ƙari a sallah kana tunawa dawowa zaka sai ka dawo ka zauna wata shahuda sai ka yi tahiyya summa yusallim sannan sai ka sallame summa yasjudu sannan sai ka yi sujjada ta ba'adi wa yusallim sai ka yi sallama an fahimta an ji hukuncin ƙari a sallah ƙarin ƙarin raka'a ɗaya ko raka'a biyu ƙarin sujada ɗaya ko sujada biyu ƙarin tsayuwa in dai sallah ta ci ka ƙara wani abu da mantuwa to a cikin ƙarin ka tana sai ka dawo ka zauna ka yi tahiya sannan ka yi sallama sannan kuma ka yi sujudul ba'adi guda biyu bayan sallama an fahimta to misali idan mutum ya ƙara sallah kwatankwacin sallar da yi ba kamar sallan asuba raka a biyu da mantuwa sai ka ƙaro biyu ta zama hudu kamar sallan azahar raka a hudu da mantuwa sai ƙaro hudu ta zama takwas to mai hukuncin wannan sallar ha ita ma ba adin za a yi ban ji ba eh eh haka malamai suka ce sallan taruzu in dai ka ƙara sallah kwatankwacinta to wannan sallah babu da ai ai ba da nauyi ya mata yawa ko ba gaskiya bane wannan ba da ai nauyi ya mata yawa kuma saboda ka haka suka ce musamman fiqhul malikiya sun ce wannan sallar babu ita kuma sai ka sake wata sallar in dai ka ƙara sallah kwatankwacin abin da take an fahimta sai kai sallama sai kai sujjada guda biyu sannan sai kai sallama an fahimta shi ne idan kana cikin ƙarin katina waje ba alaihi ruju sai ka dawo ka zauna ka yi ta iya ka yi sallama ka yi sujada biyun ba ka yi sallama wa iza zakar fi asna'i ziyada na ƙulu ya riji'u wa ya jilisu idan ya tuna a cikin ƙari yake ya tuna iya cikin ƙari sai ya dawo sai ya zauna wa ya tashahadu sai ya tahiya wa yusallimu yayi sallama summa yasjudu sajadataini sannan sai ya sujjadu guda biyu na ba'adi wa yusallimu sannan sai yi sallama an fahimci nan mun ji misalin a ƙari a sallah an gane da ke ko na raka'a ɗaya ko raka'a biyu ko sujjura ɗaya ko sujjada guda misalin wannan qama ila khamisa fi salatihi adh-dhuhr sai ka manta ka meke zuwa raka'a ta biyar a sallan ka ta azhar kaga raka'a hudu sai go to sai ka manta ka meke zaka yi ta biyar falamma raka'a wa qala sami Allahu liman hamida lokacin da kai ruku'i ka dago kace sami Allahu liman hamida zakara anna hadhihi al-khamisa sai ka tuna wannan fa a shi raka'a ta biyar kake ba an gane da ke ku fa huna la yukmi da raka'a to ba za ka cika raka'a ba duk da kayi ruku'i ka dago ba za ka cika raka'a ba kawai sai ka zauna an bayyana la yukmi da raka'a ba za ka cika ba falau akmala raka'a da a ce za ka wuce ka ce wannan raka'a sai ka karasa ta to batsalati salasallar ta baci gaba da a lokacin da ka tuna ƙari sai ka fatse ƙarin sai ka kuma ka zauna lakin ya jilisu abinda ke kan wanda ya tuna ƙari yake a sallah daga tunawarsa zama zai yi sai ya ƙara'u a tahiyyatu sai ya karanta tahiyya wa yi kumiluha sai ya cika tahiyyar gaba ɗaya wa yi sallimu sai ya sallama sun ma ya jidu sajadatai ne wa yi sallim sai ya sujjada biyu ta ba'adi sannan sai ya sallama ana ganewa yaglidu ba'du ikwan fi hadhihi al-mas'ala mali yace wa ansu daga cikin yan uwa suna samun rikici a wannan mas'ala din suna samun rikicewan kwakwalwa ko tunani fa yaqulu har ma suna cewa iza shar'a fi qira'ati za'ida har idan ka fara karatu a raka'an qari allati hiya al-kamisa fi misalida wanda kamar ita ce raka'a ta biyar a cikin misalin da muke lam yarji'u wai mutum ba zai dawo ba naqulu hadha qat'un sai malaci a ce ba za ka dawo ba a ƙarin da kake sai ka kammala wannan kuskure ne az-ziyada la tajuzu al-istimraru fiha a lokacin da ka tana ƙari kake a sallah baya halatta ka ci gaba da wannan ƙarin baya halatta la yajuzu al-istimraru fiha mata zukirat wajabat alayka inha az-ziyada duk lokacin da ka tuna to wajibi ne ka fatse wannan karin yazo karshe wa an tajlus ka zauna summa taqra'a tashahhuda sannan ka karanta tahiyya summa tasallama kai sallama summa tasjudu sajdataini wa tusallim sai kai sujuda guda biyu ta ba'adi sannan kai sallama ana fahimta idan ka tuna wannan raka'ar ƙari ce to a kowane yanayi ka tana zama za ka ko kana cikin karatun fatiha ba kammala ba zama za ka an fahimta ko ka kammala karatun fatiha kana sura ka tana zama za ka ko ka kama gwiwa za ka yi ruku'i to ka tana ƙari kake sai ka fatse ruku'in ka zauna duk lokacin da ka tana ƙari kake a sallah to zama za ka idan ka zauna kuma tahiya za ka sake idan ka yi tahiya kuma sallama za ka yi idan ka yi sallama kuma sujjada guda biyu za ka yi na ba'adi an fahimci nan wannan ƙarin ko iya meƙewa tsaye ne kawai ka yi raka a hudunka kawai sai ka manta ka meƙe tsaye kawai ka je ka a tsaye sai ka tuna sai ka dawo to idan ka dawo din sai ka sake tafiya an fahimta idan ka sake tafiya sai ka yi sallama idan ka yi sallama kuma sai ka yi sujjada guda biyu ta ba'adi malike cewa a wajaba alaika inha'in raka'a a duk lokacin da ka tana ƙari kake wajibi ne ka fatse wannan raka'a din wannan ƙarin ka wa an tajalusa sannan ka zauna kai wance to ad-dalilu hadith bin mas'ud radiyallahu an dalilin wannan hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kare da shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama salla bihim az-zuhra ya sallaci sallan azahar da su ijiwa kenan eh dan masau ibni ummi abdi ce haka mazan Allah ke ce masa kuma shi abdullahi dan mas'ud Allah ya yi shi irin mai karamin ruwan nan ne ba kamar abdullahi dan umar ba shi kuma an ci iya da jiki sosai don da ƙarshen makusan baya iya zaman tahiya a sallah ƙarshen rayuwarsa sai dai mai ke zama kuwansa domin Allah ya masa jiki mai girma to dan mas'udu haka sai a wasance ko haka masu masa izgili ya suna kwatanta iya da karamar halitta ko ƙaurinsa ko ƙafarsa ana kwatanta ce da ɗan ƙanƙani ne wata rana manzan Allah yake cewa kun ga ƙaurin ɗan masa'udu ƙaurin da kuke masa ba a ɗan ƙanƙani ne ya ce to nauyinsa a mizani ya fi nauyin dutsen uhu da abubuwan biyan haka manzan Allah ya ce nauyin ƙaurin abdullahi ɗan masa'udu ya fi nauyin dutsen uhudu don haɗora su a mizanin awon aiki to kaga wannan bawan allah mutum ne mai daraja mutum ne mai yawan albarka kuma ɗan baffan mazan allah inda abbas iya cikin baffannin mazan allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta kuma shi ma iya cikin ƙwarai shawa hashi iya cikin dangi na tsotson ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam kuma iya cikin mutane da Allah ya musu baiwan karatun alkur'ani ta lokacin manzo kuma iya cikin sahabbai wanda suke da ƙananan shekaru har manzon Allah ya koma ga Allah an fahimta to dan Mas'udu Allah ya kare da shi yake cewa wata rana manzon Allah yana sallah da musallan azhar sai raka'a biyar an gane ko salla bihim azhura kam suraka'at sai ma'aikin Allah ya rako'i guda biyar a sallan azhar ma sallama lokacin da manzon Allah ya sallama kila lahu sai aka ce da shi ya rasulullah kujin da ake yiwo girmama ya rasulullah haka suka ce amma kai kai tsaye kama sunan limamin kasu in idi ne ka ce malam idi ko Allah an dauda ne dauda haka wani suke bada shi wanda Allah ta'ala ya bashi wata ragama ta addini to girman addini ne ke ce iya cin girman addini an fahimta sai ya samu wata kalma ta girmamawa algata malam ko ya imam ko da sauransu inda har a gun masallacin ne amma in ya fita waje wannan ba ne ba ne kuka masu nasa da kuka dama amma ran da iya jagorancin sallah a lokacin da yake jagorancin sallar to sai a bashi martabar wannan jagorancin da yake an fahimta suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah a hadasa fi salati shehu suka ce manzan Allah wani abu ba ya faru a sallan kaga har ya kammala raka'a ta biyar ne shi bai fahimta an gane ko har ya kammala raka'a ta biyar bai gane wannan raka'ar ƙari ba ce suka ce masa manzan Allah wani abu ya faru ƙala wa ma za ka sai ce to me ya faru menene ƙalu sai suka ce sallaita kaza wa kaza ai wannan sallar mun sarri raka'a biyar muka yi raka'a biyar muka mun yi ƙari an fahimta fasana rijilaihi dama abun da yi sallar ne bi tashi ba ko sai ya daɗe ƙafafuwansa wasu ta ƙaba da alƙibla ko sai ya juya ya kalli alƙibla wasu sajada sajada ta yi sai ya sujjada guda biyu sun masallama sannan sai ya sallama an fahimta kaga har bayan yayi sallamar ma sai tuna ƙari ne ba ko aka tuna da shi ƙari ne to abin da ke kanka kai mai sallah ko sai ka juya kalli alƙibla sai kai sujudu guda biyu na ba'adi shikenan sai kai sallama falamma aqbala alaina bi wajhihi da yi sallama inji dan mas'ud sai juyo yake kallon shi manzon Allah kenan qala sai yace innahu law hadasa fi salati shay'un lanabba'tukum bihi walakin inna ma'ana basharun mithlukum an sa kamatan sauna fa iza nasitu fazakkiruni sallallahu alaihi wasallam yace law hadasa fi salati shay'un da dai a ce ko kuma in wani abu ya faru a sallah lanabba'atukum bi to ku yi kokarin bada labarin abin da ya faru an gane ku ku sanar idan ana cikin sallar ne kafin a yi sallama ya ake sanar da liman ya yi rafkarwa subhanallah ake ce haka ne idan kun ce mai subhanallah kuma ya kasa gane me ya faru musamman a ce ya ji banki ya wuna a can har magariba an ce mai subhanallah sai ya kasa gane me yi to kuma mu me ya gamata ku yi masa sai ku yi masa magana ku ce akar makalla ba a yi zaman tahiya ba shi ke nan inda zaman tahiya ne bai ba ko akar makalla wasu jira ɗaya ce ba a yi ba ɗaya muka yi inda ya kun fahimci limamin ku kuma yi tasbihi bai gane abin da ya faru ba ko ku sanar da shi ka faɗa da yaren da zai gane wannan magana ba ta kawo matsala game da sallah ko shi ya yi tambaya ya ce to kun mun tasbihi me ya baro ne ban gane ba sai kuma bayani duka ana cikin sallar wannan ya halatta an gane da ke ko yawa sai malik ce cewa manzon Allah ya ce walakin inna ma ana bashir ni ku sani ni ma fa dan adam ne bashir ni dan adam ne ni ma jinsi na mutum ne misluku kwatankwacin ku wajen halitta amma ba matsayi ba ba ku isa ba kun yi tsararo an gane ko yawa kwatankwacinmu ne shi a halitta amma a ba matsayi ba ba wanda isa ba a yi ba ko ba za a yi ba sallallahu alaihi wasallam amma mutum ne yana magana kamar yadda muke yana cin abinci kamar yadda muke iya buƙatuwa kamar yadda muke iya da iyali kamar yadda muke da iyali an fahimta iya bacci kamar yadda muke yin bacci wannan duk a abubuwa ne wanda Allah ya sanya wa ɗan adam yana yi an gane ko yana cin abinci yana bacci yana buƙatuwa duk da yana yi amma ko matsayinsa a gun Allah ba wanda ya isa domin shi ne za a taɓa shi sai Allah ya kare da kansa duk abin da aka yi wa mazan Allah Allah ne yake mai da martani da kansa baya cewa ka ce musu kaza sai Allah ya ce kaza da kansa an fahimta shi ne Allah ya bashi matsayin da ba wanda ya biya irinsa a duniya babu shi kuma shi ne manzon da annabawa ma sai da aka rantsar da su a kansa Allah ya tara annabawa ya ce to ina da manzona da zai zo ƙarshe duk wanda ya riski wannan manzon zai ajiye kayan annabcinsa ya bi shi ya mai da'a da biyayya suka ce wallahi za mu yi Allah za ku bi suka ce za mu bi shi Allah ya ce to ku shaida ni ma ina shaida da rabbi an fahimta shi ne annabi musa ke cewa shi da ma allah ya yi shi mabi manzan allah ne ba shi da ma cikin sabon manzan allah ne an bayi da to amma kai allah ya yi ka mabi wannan annabin amma baka san irin baiwar da allah ya ma ka manta da wannan baiwar da allah ya ma wanda annaba ma suna kwaɗe su zama ɗaya daga cikin al'ummar wannan wannan annabi domin ƙimarsa da martaba sabon allah subhanahu wataala amma ya ce ni irin ku ne a mutuntaka an gane ku wata rana sahabbai suna zaune sai manzo Allah ke hani game da wisal din azumi kai azumi ka kiyin bude baki ka kiyin sawar ka wuce yine wisal to manzo Allah ke cewa shari'a ba ta dace wannan idan rana ta fada ka ci abinci dan har zuwa ke tawon alfajir sanan ka tsaya to suka ce manzo Allah kai kana yi ka anemi wisal amma kai kana yi sai ce inna ma inna ma aqam aqam inda Allah wa saqani cewa ni Allah iya ci da iya sha da ni ba ku sani ba Allah da kansa yake kamo abinci da ci ba abin sha da sha ku ba ku sani ba an gane ko to wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an sa kamata sauna ina mantuwa kamar yadda kuke yi fa iza nasitu fadhakkiruni idan na manta to ku tunatar da ni har in kun ga nayi mantuwa ku tunatar da ni in ji annabi rahama sallallahu alaihi wasallam hadisin ya cikin littafin bukhari ya cikin littafin muslim maliki cewa izan kuma izazita fi salati idan kai ƙari cikin sallah wa zakarta fi asna'i ziyada idan ka tuna a lokacin da kake cikin wannan ƙari ka tuna fajilus ko sai ka zauna wa akmil sai ka ƙahe ka yi tahiya ka cika tahiya ke wasjud sajadataini wa sallim sannan bayan ka yi sallama sai ka yi sujida guda biyu sai ka yi sallama an fahimta wa izalam ta zukuru ziyada illa ba a da farag mina idan baka tuna wannan gabar ƙari kake cikin da ba sai da ka kammala wannan gabar in raka ce ka kammala in ma menene sai da ka gama sannan sai ka gane fa ƙari kai ay lam tadhkur annaka sallaita kamsan illa fi tashahhudi ba kamata na cewa a raka'a ta biyar kake ba har sai da ka kama yin tahiyya huna naqul ana abun da za a ce da kai istimarra istamarra fi tashahhud sai ka zarce da tahiyyanka kawai wa sallama idan ka kammala tahiyya sai kai sallama wasjud sajadataini ba'da salam sai kai sujudu guda biyu bayan kai sallama an fahimci nan wannan duk hukuncin ziyada ne a sallah dama in ba manta ba na faɗa muku dalilan da yasa ake yin sahawi a sallah dalilai ne guda uku amma a ukun akwai wanda ya rabu gida biyu na farko akwai aziyada ƙari akwai annaqusu rage wani abu akwai kuma ashakku kokonto kokontan akwai inda zaka rinjayi bangaren nayi kima hukuncinsa daban akwai da bangaren banyi bai rinjayi kima hukuncin daban an fahimta kuma a ragi a sallah shi ma ƙabilin tara baka shigo akwai abin da za ka rage kwata-kwata ma ba za ka yi ƙabili ba sallah ka ta yi ba wata matsala akwai kuma abin da za ka rage dole sai ka zo ka maimaita abin da ka rage sannan sai ka yi sujida bayan ka yi sallah mutum sannan kuma akwai abin da za ka rage in ka yi sujida ta ɗauke matsala an fahimta kamar kamanta baka ce Allahu akbar ba za ka yi ruku'i ko sai ka kama ruku'i kama tasbihi ba kai kabbara ba to wannan kabbarar da baka yi ba ba za ta jawo a ce su kai sujada ba an fahimta manta kabbara guda ɗaya ku gane in ba kabbara harama ba ce kabbaran harama ne in ka manta ba kai ba sallah ba ta ma fara ba shi ita ba a manta ta abin da sai ka dawo ka yi ta amma kabar bari in dai ba kabarin harama ba ne ka manta ɗaya ko biyu to ba sa jawo sujada an fahimta abin da za ka manta kuma sai ka maimaita shi sannan ka yi sujada shi ne kamar sujada ka yi sujada ɗaya sai ka manta ka meki tsaye to wannan sujada da ba ka yi ba ɗaya sai ka dawo ka sake ta an gane ta ko? ba za ka ce a zan yi sujjada a ƙarshe ta ɗauke wannan sujjada ba ta ɗauke an fahimci wannan akwai kuma matsalar da za ka manta in ka yi sujjada ta ɗauke matsalar kamar ka manta ba ka yi tahiya ba ka yi raka a biyu sai ka miƙe to ko da ka tuna ba za ka dawo ka zauna idan ka je ƙarshen sallah ka yi tahiyan ƙarshe kafin sallah ma za ka yi sujjada guda biyu na ƙabli shi an fahimta to wani shine abin da ya shafi wancan saniyan na biyu shine annaqsu ana yin sujjada ta sahawi a sallah idan mutum ya tauye wani ba a sallah bai ba misalihu misalinsa rajulun yusalla dhuhra masalan mutum ne iya sallan azhar misali fa qama an tashahhud al-awwal sai manta bi tahiyyan farko ba sai tashi alladhi yakunu ba'da rak'ati thaniya wanda ita tahiyan farko tana zuwa bayan ka kammala raka'a ta biyu walam yajlus bai zauna ba fa naqul anan abin da za a ce da shi in zakarta qabla an tastis an tastatim maqa'iman farja idan ka har ka tuna kafin ka meke tsikayin yunkura sai ka tuna cewa baka yi tahiya ba ba to sai ka daka zauna kawai an fahimta yunkurin ka sai ka tuna cewa baka yi tahiya ba sai ka dawo ka zauna wata shahuda sai kai tahiyanka kawai wasu tamarra fi salatika sai ka ci gaba da sallaka wannan ba matsala amma wa iza zakarta ba da an kumta amma ka tuna bayan ka meke tsaye to falatar riji ba za ka dawo ba sawa'un shuri'at fil qira'atil fatiha aw lam tashra ka fara karatun fatiha ne a raka'a ta gaban ko ka fara ba dai ba za ka dawo ba bal istimarra fi tilka fi fi salatika fi hadhihi alhal sai ka ci gaba da sallarka a wannan halin wasjud sajdatai qabla salam abinda ke kanka zaka yi sujada guda biyu kafin ka ce assalamu alaikum kaga ta dauke matsalar rahin tahiyya da bakai ba ba za ka maimaita tahiyyar ba an fahimta idan ka yi sujada qabli shikenan magana ta kai ad-dalilu ala hadha dalili akan wannan magana in ji malam sai ce hadisu abdullahi bin buhaina radiyallahu an hadisin abdullahi bin buhaina Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salla bihi mazhura wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu sallan azhar fa qama fi rak'atayn al-ulayayn lam yajlis da yazo raka'a biyu ka akan ya zauna yayi tahiya sai ya manta sai tashi fa qama an-nasu ma'ahu sai mutane ma suka tahi tare da shi hatta iza qada as-salah sai da aka kammala sallah an gama wantazaran nasu taslimahu mutane suna sauraron su ji manzon Allah zai yi sallama kabbara wa huwa jalis iska ji yayi kabbara iya zaune fa sajada sajadatai sai ya sujuda guda biyu qabla an yusallim summa sallam kafin yayi sallama bayan yayi sujuda biyu sannan sai da ya zauna sai ya sallama an fahimta ƙala ba'adu ahalul ilmi wa'ansu daga cikin malaman ilimi suka ce wa haza kullu wajibin yatrukuhu al-insan sahwan fa innahu fa innahu la yarji'u ilay dukkan wani wajibi da kamanta shi a sallah to malam yace ba za ka dawo zuwa gare shi ba idza faraka muhallam har idan ka bar gunda ake yin sa wa yasjudu lis-sahwi qabla salam abinda ke kanka sai kai sujjidar rabkanwa kafin kai salam an fahimta misalin misalin wannan magana da malam yayi nasiya an yaqula fi ruku'i subhana rabbiyal azim sai ka manta a ruku'i baka ce subhana rabbiyal azim ba walamma qala sami Allahu liman hamida lokacin da ka dago daga ruku'i kace sami Allahu liman hamida zakar annahu nasiya sai ka tuna cewa kai fa kayi mantuwa an ya kula subhana rabbiyal azim baka ce subhana rabbiyal azim a ruku'i ba fa huna la yarka li yaqula subhana rabbiyal azim a lokacin ba za a ce kai ruku'i ba dan ka ce subhana rabbiyal azim a'a li'annahu faraqa mahallahu domin ka bar gunda ake faraqa mahallahu walakin yasjudu lis-sahwi qabla as-salami qabla an yusallim sai dai zaka yi sujada ta rawakan waka ba kai sallam wannan ita ce fahimtar malaman hadisi duk da kai cewa malam shi ma iriga biyu ke samu akwai zaka iya ce malamin fiqh shi malam usaimin domin yayi rubuce rubuce da makaloli akan fiqh da yawa ya ma fi zurfi a bangaren fiqh akan bangaren hadisi an fahimta amma kuma ga hukuncin da ya faɗa a littafinsa idan ka manta tasbihi na ruku'i ko sujjada ya ce kabar wajibi sannan sujjada za ka yi ta ƙablika ba kai salam an fahimta dama sun ce na? eh haka suka ce shi dama abubuwan da ake a sallah duka malamin fiƙi hussar ba shi gida uku ne malaman hadisi kuma suka raba shi gida biyu abinda malaman hadisi suka ce duk abinda gani a cikin sallah in ba sharɗin ba ne wajibin da sharaɗi da wajibar su ne a cikin sallah kawai sharaɗi kamar suturci al'aura kafin kai sallah fuskantar alƙibla yin alwala an fahimta yawa a kabbaran harama suna cikin shuruɗu sala to wannan matsayinsu shi ne matsayin sharaɗi a sallah wanda duk abin da ba ka yi ba inda kana da ikon yinsa to shi kenan wannan sallah babu ita magaba an gane ko abin da suke wajibai kuma a sallah shi ne abin da ya shafi takabirat ya shafi karatun fatiha kai karatun fatiha ma a sharaɗi suke zashi domin la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an da kabbaran harama da fatiha duk suna cikin shurut kabar bari banda kabbaran harama karatun sura tasbihi tahiya duk wajibai ne sun ci to duk abin da ka bari da rabkanwa daga cikin wajibato sai ka mai sujada su ko malaman fiqhu sai suka raba abu uku akwai shartun akwai fardun akwai mustahabu an gane da ko akwai sharɗi sun ittifaki da malaman hadisi waɗancan shirut ne sannan da aka zo maganar wajibat to su sai suka raba suka ce a cikin wajibat akwai mustahabbat kamar kabarbari in baka bar harama ba kamar tasbihi da ake yi a cikin ruku'i ko sujjada malaman fiqihu matsayin matsayin mustahabi suka bashi kamar daga hannu matsayin mustahabi suka bashi an fahimta wannan duk matsayin mustahabi suka bashi amma su ko malaman hadisi matsayin wajibi suka bar shi idan malaman hadisi ne duk abin da ka manta baka yi ba a sallah ana binka bai sai kai sujada su kuma malaman hadisi akwai abin da suka ware suka ce waɗannan in ka manta su a sallah da rafkanuwa to ba su jira a kanka kamar tasbihi a gunsu iya ciki kamar karbara in ba ta harama ba tana ciki kamar ɗaga hannu iya ciki an fahimta to wannan suna cikin mustahabba da sauransu da sauransu to eh su malaman hadisi kamar yadda malam anan fatawarsu ya yake da ita idan ka manta subhana rabbiyal azim a ruku'i ko ka manta subhana rabbiyal a'la a sujjada to ana banka bai sai kai sujjada sai kai qabli domin sallaka akwai naqsu ba da cika ba an gane ko yanzu haka muke yi na'am ina ce za ka muke yi idan mutum ya manta bai yi tasbihi a ruku'i ba ko su iyaye sujada to me yasa ba mai ha a to ai ba sani ba wajen wajen karama kallon shi addini ka ce baka sani ba ba dalili ba yawa ka tafi kana nema din har ka je kun da za ka sani amma mutum ya kame ce ban iya abu kaza ba ban sani ba kawai ban sani ba to a gaban Allah wannan dalilin bai zama dalili domin ya aiko manzanni an ba an bar alqur'ani an bar mabiya annabawa malamai sahabbai duk ga sunan dan su akwai da addini Allah ya bar su a bayan kasa eh wa asu masalafi yusuf garba ko to a majama da kace wa suna tafiya kan tsarin malikiya so ko malikiya fiqh suke karanta an fahimta to amma shi ma na faɗa muku malam usmin malamin fiqh amma da aka zo wannan janibin to sai ce shi ya kwabe rigar fiqhun ya saka hadisi da ita zai aiki kuma ka'ida ce amma manzon Allah ya faɗa ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ina yin sa so ko malamin hadisi ce duk abin da manzon Allah ya yi a sallah to ba ku sosiya a cikin ta aiki ne wanda yake kan kowa in dai sallar farilla ce yayi kaza yayi kaza duk an rawaito yayi to kai ma wajibi ne kai a sallar idan har ka manta da rabkanuwa ko da mantuwa baka yi ba to sallarka ta zama naqisa ana buƙatar ka cika ta da sujjada wannan shine fahimtar malaman hadisi kuma fahimtar malamai da yawa gaskiyar magana an fahimta to wannan shine bambancin da za ku ji nan ya ce idan ka bar tasbihi baka yi ba to sai kai sujuda qabla salam fata wadda da yawa ba a santa anan ba gaskiya an fahimta da yawa wa an su kamar yadda malai ya faɗa ba a sani ba wa an su kuma malikiyar ake bi kuma ni na fi yadda ma a malikance ma ina ka karanta ma tukuna ai su ma malikiyar ba da ka suke magana ba ko ba da molan ka suke ba kawai ba zan miƙe kafa da tuni dan malikiya ba ne ina kaza ina dalilin ka babu ka zama shi mashi kenan shi addini ba a yinsa da daka ba a yinsa daka in malikiyar kake suna da littafai ai tun daga akadari littafi don da aka gina aka mazafar malikiya kan ishimawi iziya risala duk sai da yan masa'il kaɗan da malaman suke cancanjawa har zuwa su mara dani ɗin na shirki risala har ka yi sama can duk su askarin nan duk makala ta malikiya ta fiyawa balantana maka tafi su askari kasuwan nan su muktasar duk malikiya ne su lawali duk malikiya ne to a ina ka gano me madogararka ko ko dan malikiya ra'ayi ne kai a shi ne mana abinda yi wanda ake kira malikiya ra'ayi ke ke kuma addini ba dan ra'ayi ba ne ina baka shawara in malikiyancin kake ji to ka rike hujjarka yanzu mutum bai ka dan mai baka yin sujjada idan ka bar tasbihi sai ka ce domin malamin wanan mai mazar mamalikiya ya faɗa a littafinsa ka za ka ba ka ba shi kenan bai lalama kana da dalili to amma kai ka daɗe hannu ka ce kai malikiya ba sa yi to a ina ne ba sa yi kun san ba ana yi wa malik ƙarya ba ana yi wa malikiyan nan ƙarya sosai kuma rashin karatun da mutane suke yasa ake wa malikiya kare kowa zai bubbugo ya bubbugo jari dan malikiya ne to a ina ka gano a malikiyar a wani littafi suna da ka'idojin su ai suna da shuruɗin nasu suna da rules nasu da fundamental duk suna da akwai tsarin da aka gina mazhabar akanta an fahimta kasan abin da suka sa farko alkitabu sunna sune farko daga cikin ƙawa'idu mazhabar imamu malik alkitabu was sunna an gane ko sannan sai amalu ahlul madina sai maslaha mursala an fahimta sai amalu ahlul madina da kuma maslaha mursala da kuma wannan alkitab as-sunna maslaha mursala ƙaunin sahaba sannan kuma da amalu ahalul madina an fahimta da maslaha mursala sun kawo wajen abubuwa guda bakwai in ba a samu hukunci kan alƙur'ani ba sai a zo hadisi idan hukuncin bai bayyana a hadisi ba sai a zo amalu ahalul sahaba amalu ahalul madina ko ƙaunin sahabi an fahimta daga nan ƙasa maslaha zuwa har a zo yau daga wani ƙa'ida ta su ma'amma ita saddu zari'a akwai saddu zari'a a ciki akwai saddu zari'a an fahimtar nan to duk wani aka aka gina duk wani zai yi magana kan malikiya akan wani aka gina malikiya akan wani aka gina wai ba an gina malikiya don ta saba wa alƙwaye da suna bane ba da haka bane ƙa'idar su ma na farko alkitabu wasu duk inda ake rubutu haka suka rubuta an fahimta to saboda haka ina bawa yan uwa na ɗalibai shawara a yi karatu da yawa karka yadda a ce kai ɗan malikiya ne ko baka san komai ba wannan in kuje lahira da kai malik zai fara fada tunda malik ta hanyar ilimi ya kasance ya yi ilimi kuma ya koyar ba da molan kayan zauna ya cin abin nan ba malik ma ya ce kafin ya zauna ya fara ba da karatu sai da malamai akalla sama da guda bakwai wata ruwayar ma aka ce kusan malamai saba'in suna cewa ya kamata ka zauna ka fara koyarwa ya kamata ka zauna ka fara koyarwa sannan zauna ya fara koyarwa da shi haka ya yi karatu ne ya yi karatu to wannan shi ne malice idan ka manta tasbihi za ka yi sujjada ƙabli kafin kai sallama izan alƙa'idatul al ƙa'ida a nan shi ne iza ta raka wajiban nasiya idan ka manta wani abu na wajibi da mantuwa baka yi ba hatta faraka mahallahu sai da ka bar gunda ake wannan aiki fa innahu la yarji'u ba za ka dawo ba ilaihi zuwa gare shi walakin yasjudu lisawi sajdatayn qabla as-salam zaka yi sujada guda biyu ta rabkan maka bakai salam wa daliluhu hadisu abdullahi bin buhaina radiyallahu anhu dalilin wannan akwai hadisin abdullahi bin buhaina Allah ta'ala ya kare da dashi an fahimta rabi'an na hudu rajulun shakka fi zuhuri هل هو الآن في الثانية أو في الرابعة عفوا في الثالثة أو في الرابعة mutum ne iya sallan azhar kawai sai ya samu shakka ko kwanto shin a cikin raka'a ta uku yake ko a cikin raka'a ta hudu yake ko kwanto ya shigo na qulu lahu abinda zaka ce da shi ibni alama ya tarajjaha indak to ka gina sallaka kan abin da tunaninka yi rinjayar idan tunaninka ya fi rinjaye ukun ne to sai ka gina sallaka a raka uku idan tunaninka ya fi rinjaye a raka hudun ne sai ka gina sallaka a raka hudun kai shi ne ibni alama ya tarajja inda sawa'un asalasu au al'arba ukun ne ko hudun ne ina ne kafi a karkata hakan ne an fahimta fa akmal alaihi ko ba akamil alaihi idan ka tuna idan ka gina tunaninka kan abin da kafirin jayarwa sai ka cika sallar ka amma wasjud sajdataini ba'da salam sai kai sujjada bayan kai sallama fahimtu qala tarajjaha indi anna haza hiya rabi'a kamar shi wanda wannan matsala ta same shi sai ya ce to tunani na fa ya farin jayarwa ni wannan raka'a ta hudu nake ba uku bace na qulu lahu hiya rabi'a sai ya ce dai to shikenan ka gina ta hudu akmil qaran sallanka wa sallama kai sallama wasjud li sahwi ba'da salam sannan sai kai sujjada guda biyu bayan kai sallama kun ga ashe mujarradin kokonto ma kawai iya sabbaba ayi sujjada a sallah an fahimta kokonto in ya shigo a sallah to iya sababba da cewa wajibi ne sai an yi sujjada ta sahwi fa in qala tarajja'a indi anna hadhihi hiya thalitha ko kuma ya ce ni fa a tunanina na fi karkata wannan raka ta uku ce ba ta hudu ba na ƙulu iji alha a farisa kamar yadda ita ta uku wa'ati bi arba wa iti bi rabi'a sannan ka zo da ta hudu wa sallama ka yi sallama wasu lissahawi ba da salami sannan sai ka yi su jida guda biyu bayan sallama idan kokonto ne inda ya kayi tarjihi an fahimta yi sanar ce muku ɗazo kokonto ya raba kashi biyu a sallama akwai ɓangaren tarjihi akwai kuma abin da ba kai tarjihi ba tarjihi ne tunanin ka yi rinjaya an fahimta tunani na yi rinjayar uku ne to gina uku tunani na yi rinjayar hudu ne gina hudu tunani na yi rinjayar biyu ne gina biyun amma duk da haka an kai salama sai ka yi ba'aji duk da haka an fahimta wannan akwai kuma tunanin da ba za ka rinjayar da shi ba tunani ne ya zo ka kasa gane bi ne ko uku ne ka kasa samun tarjihi to ya za ka yi kawai kana tsaye sai wannan raka a ta biyu ne ko ta uku ne ta biyu ne ko ta uku ka kasa ƙoƙararin jaji tunanin ka to abinda za ka yi a nan sai aka ce a yi ni alamastai kana sai ka gina sallaka a kan yaƙi ne yaƙini kuma shine ka ɗau namba ta ƙasa uku ne ko biyu ne to biyu shine yaƙini sai ka gina sallaka raka biyu kai uku ne ko hudu ne to ukun ita ce yaƙini sai ka gina sallaka a raka uku ce an fahimta amma hukuncinsa kuma ya sha bamban da wancan za mu zo a karatu sai malike cewa dalilu zalika hadisi ibn mas'ud hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kare da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ياتي في من شك في صلاته wanda ya samu kokonto cikin sallarsa a salla salasan am arba'an yayi salla uku ne raka'a uku ne ko raka'a hudu qala sai manzon Allah ya ce da shi fal yataharras sawaba gaje ka kirdaji da ci a sallarka ma'ana ka yi tarjihi ka rinjayar da tunaninka ina ne farin jayar uku ne ko hudu ne wal mutaharri murajjah shi kuma duk wanda zai kirda to zai rinja da bangare da ko uku ne ko hudu ne falyatim alayhi in dai kai tarjihi to sai ka gina sallaka akan tarjihin da kai summa yusallim sannan in ka kammala sallah kai sallama summa yasjudu sajdatain sai kai sujuda guda biyu bayan sallama an gane da kyau خامسا نبير رجل شك وهو يصلي الظهر متن ne samu kokonto iya sallan azhar a hazihi athalitha aw rabi'a sai yake kokonto wannan raka'a ta uku yake ko ta hudu qulna lahu hal yatarajjaha indaka shay zaka iya tarjihi zaka iya rinjayarwa uku ne ko hudu zaka iya samun wannan dama qala la sai ce wallahi ba ni da ikon yin tarjihi kawai dini tunani ya tsaya cak banki ya je tun je bai samu shiga ba an gane yawa ya kasa tarjihi an fahimta la ya tarajja ya kasa tarjihi indi shay'un yace ba zan iya rinjayarwa ba wallahi kulluhu sawa duk tunanin ya zama ɗaya ne biyun ne ko uku ne na kasa rinjayarwa anan abin da za a ce da shi ibni alal yaqin to ka gina sallaka akan yaqini wal yaqini huwa al aqal to kadan din shi ne yaqini ba mewa in uku ne da hudu sai ka mai da ita uku shikenan in biyu ne da uku sai ka mai da ita biyu shine wal yaqini huwa al aqal faj'alha farisa idan hudu kake tunani ko uku sai ka mai da ita uku wa wa iti bi rabi'a sannan sai ka zo da ta hudu an fahimta wasjud sajdatayn qabla an yusallim sannan sai ka zo da sujada biyu ba kafin kun sallama an fahimta wannan fa masu fa muke karatu ne mai rigici yawa mathematics ne formula yawa malaje sosai mako formula yake bukata kaga kokonto ne amma ya rabu guda biyu in kai tarjihi to ba za ka in ka kasa tarjihi ka kasa rinjayarwa to sai ka yi gini akan lamba ta kasa sai ka gina sallar ka biyu ce in kokwantar ka biyu ne ko uku ne in uku ne ko uku ne sai ka gina kokwantar ka aka raka uku ce sai ka cika sallar ka amma kabli za ka yi ana ta sha bamban da abin da ke tarji an fahimta wa'ati a sadatai kabla an tusalli sai ka zo da suda guda biyu kafin kai sallama to ina ganin za mu tsaya ne insha Allah domin kada lodin yayi yawa abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya ɗauki mu daga ne Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya yi mana albarka da mu da iyalanmu ya samu lafiya mu gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ga cikin al'amarin ya sanya mu wanda za mu samu rahamarsa da jinƙansa a gobe alƙiyama muna roƙon Allah ta'ala ya ainihin warkar da majinyatanmu mamatanmu kuma Allah ta'ala ya jiƙansu ya ba su lafiya mamatanmu Allah ya gafarta musu mahaifanmu da dukkanin al'ummar musulmai suka riga mu gidan gaskiya muna addu'an Allah ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu ya sanya mu da su aljanna ce makumar muna addu'a ga dukkanin mu nan Allah ya biya bukatun mu na alkhairi abinda muka sa gaba a gon Allah na alkhairi Allah ka cimma mana shi abin da ya so mu na shari kuma Allah ta'ala ka tsare mu Allah ka tsare mu na mutuncin mu da iyalan mu da addinin mu da zamantakewar mu Allah ka kiyaye mu daga dukkan shari Allah ka raba mu da shari makiya Allah ta'ala ka yi ga tsakanin mu da shari makiya Allah ka tabbatar da mu akan hanyar daidai muna ƙara addu'a ga wannan ƙasa Allah ta'ala ya kama mana alkhairi guguwar siyasa da zabe da ake kokarin yi mana addu'a Allah kai hannun mu kan daidai Allah ya kai tunanin mu da hannun mu kan abin da Allah kake so kuma ka yarda da shi Allah ka kaddara son mu ya dace da son ka ya Allah Allah kaddara kaunar mu ta dace da abin da kake kauna ya Allah Allah ka tabbatar da mu akan wannan tafarki ya rabbal alamin muna addu'a Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da zai kama na hargitsi da da bacewar hankali a wannan kasa Allah ka damar da hankalin mu ya Allah wahalhalu da ake fama da su da dawainiyoyi da abubuwa da suke zuwa a rikici a wannan kasa to Allah mun fawwala ma duk abin da ya zo mana Allah ka sa ƙarshen su zama alkhairi da abin da ya zo muke ganin wahala ce takura ce Allah ka kaddara abin ƙarshe sai zama alkai duk abin da aka yi ko da manufar mu sha wahalan ne ko da wata manufa ba ta alkhairi ba to Allah kai ne mai juya al'amura Allah ka juye shari'a kuma alkhairi Allah duk abin da ya shige mana duhu Allah kai mu kan daidai a kansa Allah kai mu kan abin da kake so ka amince da shi akwai ɗaya daga cikin yan uwa malam Isa wanda yake kula da midiyar wannan da'awa an masa rasuwa shekaran jiya wani yayin shi shiƙiƙinsa a garin jos allah ya masa rasuwa to yanzu haka ma yana can tun kwana biyu da suka wuce domin a don allah ya ji kansa allah ya gafarta masa allah ya sa aljanna ce mako masa da mu duka kuma in tamu ta zo allah ya samu cikar imani na me tambayar gaba ban ji ba to ka manta raka hudu kai wa'an suka ce raka uku aka har shi liman ya ji a to wanda ya tuna sai ta yi ƙara tasa amma wanda ya tafi ba ya zarar ta yi kai da ka tuna kake wanda kai ne sallaka ta sa matsala amma wanda ya tafi su sallar ta sha kuma ba za ka faɗa masa ba a shi ne ba za ka faɗa masa ba inda har an gama sallah an gama a zakar an fice daga masallaci sannan wani tunani ya zo muku to ku yan tunanin abin su kuyi shafa duk wanda ya tafiya su sallar su tasira ba abin da ya shafi shi wannan shine shari'a gashi wata rana Umar dan Khattab Allah ya kare da shi yayi sallah sai ya tuna ashe akwai janaba jikin sa yi sallar to da ya tuna da janaba ya jagoranci mutane sallah ko sai dade wankan shi kadai ya zira masallasa amma duk sauran ba ruwansu duk sauran ba ruwansu an fahimta wannan shi ne kai da kace uku ne to kai zaka sake sallah shi liman da sauran jama'a da suka fita sallar su ta yi ba abin da ya shafe su kai gaji ba ba wake banki kaje ka san yanzu yayin zuwa banki ake ko musamman ga yan kasuwa amma mu talaka ba ruwan mu na'am sallar juma'a mm a to matsayin ku ɗaya da liman ne matsayin ku ɗaya da liman limamin juma wasa ne kai duk wata falala ma ba dalilin sa ake samu ba eh yawwa duk wata falala da aka ce za ka samu don ka zo da wuri to liman ne a gabanka iya gabanka a wannan falalar kaji yawwa domin shi sallar jumar ba ta yi wasai da shi ai duk sammakonka sai ka jira shi ya zo mala'iku ma jiran su suke yi su ma suna zama su ji abin da zai faɗa musu na kudu ba an fahimta yawa da wannan shi ne iya ciki shi ne ma a gaba yawa allah ya samu dace wasu ba na kan allahun mabi hamdi dawa